khairul kal shafi na sha bakwai harful ha'i bismillahir rahmanir rahim هباني خير الناس برا ولا قروا ألم يك خير العالمين ولا شر وقد جئته وهنا وشغلي وما جسى سوانا لدى أتى به وفق معه فخاطبت معبوبي وكدت لقربه إكال لقى خير الورى فقلت وإني مغرق في وداده سلام على من يركب الدرس وانكسر توهمت أني قد مسست محمدا وآنكني جهرا وطاب لي المسجد صلاة على خير الخلائق مصطفى البرايا الذي قد هضم الظلم والبر سلام عليه من خديم متيم من قصب بلاد الكربل عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تسيم فيه ولا لقوى عليك صلاة الله ثم سلامه فهو بدواما للأمين ولا لها عليك صلاة الله ثم سلامه وتأخذ نسلي عن وعن إجواك حرف الحائي حرف الحائي
خير الناس شو رضي الله تعالى عنه يتشي khairun nasu fiyayyen mutane a muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama habani ya yi mini baiwa ya bani birran alkhairi mai yawa wala garwa babu mamaki dan ya bani alkhairi alam yaku wai dama ba shi bane ya kasance khairal alamin yan talikai wala sharwa wanda bai da kishiya wanda ya zama fiyayyen talikai mara kishiya dan ya bani alkhairi mai yawa ai babu mamaki
وقد جئته إذا ناجي ومن الله صلى الله عليه وسلم زيارة وهنا تكي الدري وشبلي سميد أنا على دبلان يس ببان أنا كنا خليفة أنا
وما جفا واتو سوانا ولما موبا دليل أنا وما جفا بيدرك سابا لدى أعتابه أباكين دندم نقوفة جدا من ذا الله وفق ما أهوى kuma gashi abin ya dace daidai da yadda nake so mun zo manzo Allah ba kowa an ce abin da ya faru za su koma ya gama aikinsa zai koma zai tafi makka to ya zo da daddare an kulla masallaci to shi ka'idarsa idan zai je madina yakan tafi da hadiyoyi na masu hidima da sun san shi to ya zo da daddare dan za su koma kenan za su wuce alhaji Allah ya ce an shi sun riga sun kulle masallaci ya ce wallahi ko an kulle sai na sallama da manzo Allah ya ce ai ba zai yiwu in zo in gaishe shi zan tafi ba mai sallama ba suna zuwa kuwa a zigadi suka hango aka taso awa kaza kaza kaza kaza ya shan kula ya ce ni na zo ne in sallama da manzo Allah suka ce ai bismillah bismillah bismillah aka bude masallaci aka kulle shi kadai ya shiga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ce wa ma da sasiwa na lada a tabi wani ba mu ba a wannan dare bai durkusa gaban annabi mu kadai ka gani ga dana dan zaki shine shibli shiblu ma'anar shiblu dan zaki to dana ne kama da dan zaki ga yanan shi ma tare da ni shi na alhaji abdullahi wabka ma'awa daidai da yadda nake so فخادرت مهبوبي nayi magana da masoyina annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa khittu wa kitto sai da na kusa li qurbihi saboda kusancin da na samu a wannan wuri ikhalu in zaci liqa khairil wara wato haduwa da biyayyen talikai niltu safwa na gama samun sa garai garai tsarkakacce
فقلت sai na ce وإني salamu
na salamun faƙultu da na je wurin manzala sallallahu abinda na fara yi sai na ce gaisuwa ya tabbata alaman a bisa annabin da yarkabu dirfa yake hawa in garman doki wal kaswa da kuma taguwa mai suna kaswa'a
wa inni alhali cewa ni barhama abdullahi mugraqun na riga na nutse ko an nutsar da ni fi a widadihi cikin kaunarsa sallallahu alaihi wa alihi tawahhamtu tawahamtu na zaci anni cewa ni barhama abdullahi qad masastu Muhammadan muhammadan na shafi jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anaqani kuma gashi ya rungume ni jaharan a fili ba a boye ba wa taba li al maswa kai zama yayi dadi gare ni a wannan lokaci zama yayi dadi gare ni gashi na taba annabi gashi ya rungume ni Mm.
salatun gai salatun Allah ala khairil ya tabbata khalaiq bisa biyayyen talikai mustafa al abin baraya zabin halitta allazi wannan da yake قد هدم الظلم riga ya kakkarya duhu ya والبلوى kakkarya duhun zalunci walbalwa da masifu مم.
ya kakkarya rundunar zalunci walbalwa da rundunar masifu سلام gaisuwar aminci عليه ya tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama من خديم daga mai yawan hidima متيم mai- mai- mai- wanda yake abun horarwa من كفاء wanda ya zo بلاد الجرب wato wanda ya zo daga mafi nisar kasashen yamma نعم wanda ya zo daga mafi nisar kasashen yamma مم. للمصطفى المأوى domin ziyara annabi abin zaɓi wanda shine makoma مم. عليك صلاة Zafin الله Allah ya tabbata a gare ka ثم na سلامه amincinsa da حياتي albarkacin wannan salati rayuwata ta zama لا تاثيم babu فيها wasa a cikinta ولا لغوا kuma babu wato babu wasa wala lagawa kuma babu alfasha Mm.
عليك صلاة الله Mm. kuma babu alfasha babu wauta babu sakarci na'am عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata a gare ka ثم na سلامه amincinsa فهبي da albarkacin wannan salati kaga soyayya ta بالأمين wato ga amintaccen ga annabi amintacce دواما a koda yaushe ولا لهوا babu wasa a cikinta soyayya ta a koda yaushe babu wasa a cikinta عليك صلاة Ɗaukar الله soyayya ta irin soyayya masu yan mandiri mandiri ne kai ne ruwan sha na kai ne abinci na kai ne wane sai sharifi ya zo daga wuce na alaƙar mabin mayau da rakawai inda annabi da ya ruwan sha ka ko iya wani ne zai ce sharu ne ba sha hadiya kawai ka wuce wurin kamar da shebra mai ke shebra mai na ruwansa da wani tamyizi in aka ce mai annabi magana ta kare warai kuwa warai da gaske
عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata a gare ka ثم سلامه na amincinsa وتحفظ نسلي albarkacin wannan salati ya Allah ka kiyaye ‘ya'yana نعم عن دلال daga barin bata وعن إجواء da kuma batar da wani kar su ɓace kar su batar da wani
وودته والدمع يجري سبابة ألا حين لا يجدي بكاء الفتى جدوى وودته أستودع الله عنده شهادة هيا أرفد الشرك والأهوى فأشهد أن على رب غيره وما إمام المصطفى سند الأقوى فما شكني رب بعيد فراقه ولا شكني نجد كني أروى وما برياد من جمال وخضرة وطيب هواء ويفر رتبة القسوة فهل هي تسلي أن حقيق وخندق وأود وسلع وما أروى وما مقامي بعد ذاك بمكة هلال هديم والمقام حلال سجود عند بابك خاشعا أسائل ربا جل شأنا لنا عفوا أقتل يمنى الهاك جل جلاله لأهزو سبل لها شمل مصطفى هزوا لزمزم للميزان بللجر للصفا صفا لي أوقاتي بجهري يهو النجوى أردت ذكر الله لا شيء غيره أمامي وخلفي مثل من حقق المهوى وأسأله سترا وأقوى وتوبة وهديا وتوفيقا وصونا أهل الأسوى ونيل قبول هو الفوز والردى ورؤيته وسدل جناني كما أهوى وإن الذي قد رد باها لمكة سيجوء إبراهيم للمصطفى المأوى على أمد المقتم من عند ربه صلاة وتسليم به المسوى يفيد بها الجدوى نور العظيم وودعته نائبا قانا da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waddam'u alhali hawayena yajri na ta zuba yana gudana sababatan saboda kauna alahina alahi ne a lokacin da la buka'ul yajri fata na kukan mutum la yajri alibi
jadwa jadwa na bai da wani amfani a lokacin da kukan mutum bai da wani amfani la yujidi baya amfanar da jadwa wani abin amfani ko kai kuka ko kar kai kuka za ka tafi kawai to a lokacin gashi zan tafi dole gashi ina kuka kukan kuma ba zai amfanar da ni ba dole in tafi. to shine nake ta kuka
وودعته na yi ban kwana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أستودع الله عنده astaudi'ullaha na ba wa Allah ajiya inda hu a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam
شهادة bara an حق ce me ka ba Allah ajiya yace shahadata haqqin na ba shi ajiyar la ilaha illallah nace Allah ya rasulullahi ka zama shaida ga la ilaha illallah na ba Allah ajiya rana alkiyama in ta caji a dauko to
أرفض الشركة kuma ina gaya wa Allah a gaban manzan Allah ya ubangiji na karkada hannuna daga barin ganin wani ba kai ba والأهواء kuma na karkada hannuna daga barin bin san zuciya فأشهد na shaida أن الله cewa Allah لا رب غيره wani ubangiji ba shi ba وطه annabi mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta shi إيماني ne jagora da المصطفى abin zabi سندي hujjata mafi الأقوى karfi
فما شاء نعم ربع wani gida فما شاكني wallahi bai burge ni ba وأيد bayan فراقه na rabu da manzo Allah ka san wani zai iya fitowa daga rawatun sharifatul mubaraka amma ya ta kalle kalle ya ce kai amma laraba ka ga wani hoton mana kai ka ga wani gida kai ka ga cewa ce wallahi tun da na bar gaban annabi babu wani gida da ya burge ni. sallallahu alaihi wa alihi wasallam
نجد wato garin nan ne suna najadu ولا شاكني wallahi shi ma bai burge ni ba ولا شاكني matan nan ne أروى suna arwa dukkanta wallahi bata burge ni ba
وما درياب abin da yake cikin garin riyad min jamalin na daga kyawu wa khudratin da koraren da korayen shuke-shuke na itatuwa da furanni wa tibi hawa'in da kuma daɗi na yanayin garin riyab wa haya domin wannan gari na riyab fi rutubatil a quswa wurin kyawu yana cikin darajoji ne maɗaukaka a duniya gari ne mai kyau to bayan na rabu da rawdatu sharifa na taho amma abin mamaki ba abin da ya burge ni ban ga wani bishiya ba ni ban ga wani gida ba ni ban ga wata balarabiya ba babu abin da ya burge na to annabi ne kawai a rai sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahal wai shin in tambaye ka ko kana ganin hiya garin riyab tusli za ta iya mantar da ni an aqiqin da rairayin garin madina kawai ba ma annabin ba rairayin madina ma ya faryar gaba ɗaya ni a wuri
wa khandakin ko ko za ta iya mantar da ni ganuwar nan katangan madina wa udin ko za ta iya mantar da ni dutsen uhudu wa sal'in ko za ta mantar da ni dutsen sal'u aw ko arifin kuma rijiyar arisu wa ma arwa ko kuma za ta iya mantar da ni abin da nake sha in koshi shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa baba makani kai zama na yayi dadi malam ba'da zaka bayan rabuwata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi a makkatin cikin garin Makka shi ma zama na yayi dadi a nan
halali abin da ya burge ni wato hadimin haramin makka halali ya wofinta gare ni abin mamaki bai da za ka je ka'aba ka gaba a dawafi amma ina zuwa Allah ya tsaye da halittu sai gani ni kaɗai a gaban ɗakin Allah gani a ƙofar ɗakin Allah shine hadimu haramin makka
wal maqamu makamu ibrahim lana aqwa ai ya karfafa gare mu
halali wato sujudun sujada Sujudun.
inda babika a bakin ƙofar ɗakin ka ya ubangiji halali halali ya Alam.
banta gare ni sai gashi wai ni ne yau gashi a kofar ɗakin Allah na yi sujada ba kowa ina gaida ubangiji na mai sujada a bakin kofar ɗakin shi kuma babu kowa kashi an cikin kankan da kai da tawazu da tsoron Allah
usailu rabban ina ta roƙon ubangiji jalla sha'nan mai girman sha'ani lana afwa ina cewa Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana almajiran mu sun tafka tsiya da yawa amma Allah ka yafe musu Eh, Allah akwai mabiyanka akwai nagari amma akwai shakiyai amma kuma ya ubangiji suna fasan mu Eh, don na gaya wa Allah ya yafe musu
nan halali yasa halali sujudun to halali ya yi daɗi gare mu.
na sujada ta yi daɗi gare mu.
na Mm, halali ya yi daɗi gare mu.
uqabbilu wato ina mai sumbantar yumnal haqqi hannun ubangiji jalla jalaluhu da mai girma da daukaka bayan na dago daga sujada ubangiji ya miko hannu na kama Mm, na gaisa da shi na sumbanci hannun to ba
li ahzuwa kun san hannun ubangiji ba Allah kana garin kalmar zan ban yi bayani mai zafar goren sallah a kanmu Allah ba na fara majalisi hannun ubangiji hajarul aswad shine hannun daman ubangiji ya zo a hadisi duk wanda ya je kama hajarul aswad ko ya sumbance shi to ya kama hannun ubangiji hajarul aswad da ke jikin ka'aba din nan to shine ma'ana na je na sumbanci hajarul aswad shine hannun daman ubangiji mai girma da ɗaukaka Mm.
li ahzuwa domin in fi sawo subulal hashimi farkin annabi ba hashimin dangi al mustafa wanda yake abin zabi hazwa wato biyayya sau da kafa manzo Allah ya yi shi yasa ni ma nayi Mm.
safad na lizamzama daga nan sai da wuce rijiyar zamzam lilmizadi haba malam daga nan sai na miƙe na tafi mizabur rahmati lilhijri sai gani a cikin hijiru isma'ila lissafa na gangara na hudu an arfa safaliya ai auqati lokaci na yayi tsarki bijahariya ciki wan najwa da waje
urajjidu waje da ciki fili da boye jahariya wannan juwa fili da boye
urajjidu zikrallahi ina ta maimaita la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ina kuma labbaik Allahumma labbaik
la shay'a ghayruhu na cewa ni amma zikiri na ba ba lama abu da bi haƙƙin su wallahi bai kuma ni zikiri na ba lama lama lama kasu da bi haƙƙin su wallahi bai a ni zikiri na lama wuju da bi haƙƙin ne Eh, babu kowa babu komai sai shi kurkur la shay'a ghayruhu ni ba na ganin wani sai shi Mm, har ka abin ma ni ban ganin ta balle hajar al'aswadin balle hijir ismailan balle makam ibrahim balle rukunul yamani da sauransu a la shay a kai ruhu ina gaya wa Allah ina ambatarsa babu kowa babu komai sai shi
amami a gabana babu kowa sai Allah wa khalfi bayana babu kowa sai Allah mithla kai ina ta zikiri kamar misalin man haqqaqa al-mahawa wanda ya tabbatar da shafewa da dandakewa da karowa da narkarwa fana'i kenan haƙaƙal mahawa wanda ya tabbatar da shafewa da narkarwa saboda haka na shafa kowa na narkar da kowa na tabbatar da Allah kawai
wa as'aluhu kuma ina ta roƙonsa sitran ya rufe asirinmu wa ya afwan yafe mana wa ya tawbatan karbi tubanmu wa hadiyan ya ba mu shirya wa kuma ya tawfiqan tatar da mu wa saunan kuma ya katange mu ya ba mu kariya ala a al-aswa bisa dukkan miyagun ayyuka amin wa naila qabulin da samun karbuwa minhu a wurin ubangiji wal fawza da kuma rabauta war rida da yarda wa ru'yatahu da ganin ubangiji wasda al-jinani a tsakiyar aljanna kama ahwa gan shi kamar yadda nake so in gan shi
wa innal ladhi ku sani cewa ubangijin nan wanda yake adradda daha hakika ya dawo da manzala sallallahu limakkatin wato zuwa garin makka bayan mutanen makka sun kore sun fitar da shi kuma Allah ya dawo da shi sayarju to ibrahima wannan ubangijin da ya dawo da manzala makka da sannu zai kara dawo da ibrahimul kaulafi a singali lil mustafa zuwa ziyara annabi abin zaki al-ma'awa wanda shine makoma
salatun salatin Allah wa da taslimun gaisuwar Ubangiji, ala ahmad al-muktari tabbata bisa annabi mafi godiyar halitta, al-muktari wato zababbe daga zababbu, min indi rabbi wanda ya zo daga wurin Ubangijinsa.
na bihi Da albarkar wannan salati, ya ɗibul maswa almasuwa matabbata wato kabari na ya yi ɗibu ya yi nin daɗi na shiga.
amin salatun Salatin Allah, wa da taslimun gaisuwar Ubangiji, alaihi da tabbata ga manzan Allah sallallahu Alaihi ma wasallam.
al-alil Tare da iyalan kirami gidansa masu wa girma, sabihi sahabbansa amintattu, aljadwa wato an jaha saduwa dukkan abin amfani ya fidu ya kwararo gare mu biha albarkar wannan salati amin haka kadar yiwuwar gida ne Azim.